إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'alu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau litinin 25 ga wata al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da 1442 wanda ya yi daidai da sha uku ko? Hmm? sha sha hudu ga watan tara miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam a shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul tauhid ko kuma addurratul mudiyya fi tauhidi rabbil bariya na babban malami al'allama al'ustaz muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi hafizahullah wanda shine darasi na nan shi ne darasi na goma sha ɗai an yi na goma kenan to muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu abinda muke karantawa a cikin wannan littafi mai albarka da sauran littattafai satin da ya gabata mun shiga cikin babi na biyu wato albabu tsani fi bayani haƙiƙatul iman wa rukani da babi ne da yake bayani akan haƙiƙanin abin da ake kira imani ta fuskar shari'a jisan da aka ce imani to me ake nufi sannan zai yi bayani kuma akan abin da ya shafi rukunin imani to sai fara da alfasulul awwal wanda a ciki ya fara bayani akan abin da ya shafi hakikanin abin da ake kira imani lafazin imani a shari'a idan an ce imani me ake nufi wanda mun fara wannan bayani a satin da ya gabata ya kawo cewa imanuna billahi wal mala'iki wal kutubi wal rusulil kiramil maslaki واليوم الآخر وخير القدر وشره ولتستعيذ من ضرر to wannan shine ma'anar imani a shari'ance ya imani da imaninmu da Allah imaninmu da mala'iku imaninmu da littattafai da Allah ya saukar imaninmu da manzanni masu karamci hakanan wal yawmil akhir da imaninmu da ranar lahira da kuma imaninmu da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri wannan shine ma'anar haƙiƙanin imani dukkan mutumin da ya ba da gaskiya da waɗanda abubuwa guda shida to wannan ana kiransa mai imani ana kiransa mumini gwargwadon abin da zai baiwa baya na ayyukan alkhairi gwargwadon yadda kuma imanin zai karu zai ci gaba da karuwa gwargwadon yadda abubuwa kuma za su ragu na ayyukan alkhairi da aikata ayyukan sabon Allah gwargwadon da imanin kuma zai ragu a to mun tsaya kusan a baiti na 180 da yake cewa bi ba'dhi hal imanu yujadu bi ba'dhi hal imanu yujadu kama bi kulliha haqiqatan qad ulima yake cewa kamar yadda ya fara bayani dama shi imani shu'ab ma'ana shu'ab maratib ne mataki mataki mataki ne in ka hau wannan mataki sai wannan mataki ko kuma a imani wasu irin ajiza ne yanki-yanki ne ba abu ne wanda yake kwaya ɗaya ba wannan ta fuskar musamman iman kenan akwai abubuwa a dunkule da har haɗa su to shi zai tabbatar maka kan cewa kana kan imani imani wanda yake mai kyau kuma cikakken imani har muka yi ishara ga hadisa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba a alaha wa fi riwaya afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adinaha imatatu al-adha 'an at-tariqi wal haya'u shu'batun min al-iman annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi imani mataki-mataki ne ko bangare-bangare ne wajen saba'in da wani abu saba'in da tara da wurin da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya yi kokarin tattara su a cikin littafinsa fathul bari ko kuma sittin da tara ko yan kai dama an ce albidu shi abin da yake tsakanin goma abin da bai kai goma kuma yana mara kamar uku ana kiran shi bid'un haka biyar ma ana kiransa bid'un haka nan bakwai haka nan tara to wannan shi ake kira bid'u a lugar larabci to sai ce mafi kolin wayannan matakai ko wayannan bangarora shine la ilaha illallah da ita ce tushe ita ce asali duk wani abu da za a gina addini a kansa to ita ce tushe kuma akan ta ake gina komai na addini sau haka da zaran kalimatu la ilaha illallah ta yi kyau to komai mai sauƙi ne kuma komai ana tsammani ya yi kyau amma idan la ilaha illallah ta samu matsala kalimatu shahada ta samu tasgaro sharuɗanta ba su cika ba ko mutum bai yi aiki da makusa ba kamar yadda zai yi bayani to wannan yana rage masa imani ko kuma ya rosa masa ma imani gaba daya to sai ce kuma wa adinaha mafi kankantan su waɗancan shu'ab wayancan shu'ab yake cewa imaqatul aza imaqatul aza ani tariqi imaqatul aza ani tariqi jaye wani abu wanda ke cutarwa akan hanya wanda kaga wannan aiki ne ashe aiki shi ma yana cikin musamman iman wannan aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a kamar da zai bayani cewa aiki ma ana kiransa imani sabanin wasu daga cikin yan bid'a cewa imani ya takaita kawai iya abin da ka kudurta a zuciya imani bai da alaka da harshe bai da alaka da gangaji to wannan ya ci karo dani da nusus na alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine yace da kai haduwar wayannan shu'ab din gaba daya shine yace bi ba'dhi hal imanu yujab idan an samu sashi daga ciki to ana an samu imani ko da baka cika wayannan shu'ab 79 ba ko 69 sai aka samu wasu kila aka samu 20 ko 30 misali to an samu wani sashi na imani kama bi kulle ha hakikatan ka da ulima kamar yadda kuma in mutum ya tara su gaba ɗayansu duka eh shi ya samu ya hada wani ana kira sa hakikatul ima hakika ne imani a haka ka kira shi imani na hakika kenan to yanzu zai shiga bayani akan abin da ya shahi imani gaba ɗaya bisa ga aƙida ta ahlus sunna wal jama'a imanu na atiqadu imanu na atiqadu nul qawlul amal wa zahirun wa batinun bi haktamal yace imanu na imanin mu mu musulmi ko kuma mu ahlus sunna wal jamaa i'tiqadun ya shafi kuduri ya shafi zuciya alqawlu haka kuma imanin mu ya shafi magana akwai abinda in muka furta shi to matsayin imani yake akwai abinda kudurta shi matsayin imani ashe ba za ka kudurta abu kawai ba tare da kace komai ba kuma ka kira kanka mumini al'amal sai na uku aiki duwa'in ga abubuwa imani yana da alaka da su sau da haka kuduri yana da alaka da zuciya shi kuma abin da ya shafi magana yana da alaƙa da harshe da zuciyar kuma don zuciya ma tana magana sannan aiki a gangar jiki a harshe kai shi ma yana da nashi aiki akwai abin da zai furta akwai abin da kuma furcin nasa shine matsayin magana kuma shine matsayin aiki haka gangar jiki gabbai eh hannuwa kawahu da jiki gaba ɗaya zatin mutum abinda zai aikata shi ma ana kiransa imani wani ana kiransa al'amal so da haka ita zuciya tana da abubuwa guda biyu tana da magana tana da aiki halshe yana da magana gangan jiki su ma suna da aiki to amma wasu daga cikin 'yan bid'a kamar abin da ya shafi murjiya su sun kauce daga wannan tsari murjiya su aƙida su da zaran kan yi imani ko yanzu kan musulunta kila ka shekara talatin kana shirka kan musulunta to shikenan ba ka da bambanci da wanda aka haifa a musulunci duk imanin ku ɗaya imanin ka bai da bambanci da imanin mala'ika jibril saboda su sun takaita imani iya kuduri ba su shigar da ayyuka cikin imani ba irin su sallah azumi zakka duk waɗannan ba sa cikin imani a wurin su kawai iya da zaran ka kudurta abinda ake bukata arkanu al-iman as-sitta din nan shikenan to wannan ana kiransu al-murji'a to kaga akwai akwai matsala bisa ga wagaki da shi yasa suke da hadari kwarai da gaske saboda haka su imani bai karuwa bai raguwa bai karuwa bai raguwa tunda babu aiki abinda ka sa imani ya karu kuma shine aiki to an ce aiki baya daga cikin musamman imani an takaita shi ne iya kuduri abinda ka kudurce ni ma shi na kudurce sau haka kenan ba mu da bambanci sai suka ware ayyuka gaba ɗaya suka ce waɗannan duk ba sa cikin ayyukan imani kun ga akwai haɗari ko to sannan duk wani abu da za ka aikata na sabon Allah in dai akwai wannan kudurin mu ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da kai ba al-ma'siyatu al-imanu la yadurru bil ma'siyah haka suke cewa al-imanu la yadurru bil ma'siyah eh don kai sabo to wannan ba zai shafi imaninka don ka sha giya kai sata sata kai zina kai waye waye imaninka yana nan lafiya sai san da kan rabu da wannan kudurin abinda kawai ake so ya zama wannan kudurin yana nan a ranka a duk wani abu da za ka yi na sabon Allah in dai bai rosa wannan kudurin mutu kana nan mumininka kana nan kana nan mumininka sai sun ka saba musu kuma alkhawari da wasu daga cikin almu'tazila wanda su kuma suka ce a'a komi imanin ka da zaran ka aikata sabo Allah to imanin ya rushe gaba daya ka kafirta saboda haka su ashabu takfiri bil ma'siya wa zab ne ka aikata sabon Allah to shikenan ka bar musulunci to duk wannan tarkacin su ahli sunna wal jama'a sai suka yi wace sai suka tsaya bisa ga zahirin dalilai na shari'a suka saba ba al-murji'a suka saba ba kuma al-khawarij kan cewa al-imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa sannan kuma yana raguwa to wanda ita ce aqida ta kware kuma wannan ba zai tabbata ba sai ka yarda da cewa imani yana da alaka da kuduri imani yana da alaka da harshe yana da alaka da gangar jiki gabobin jiki wannan shi ne aƙidar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so da haka galibi su almurji'a za ka ga su kwata-kwata da wahala kaga sun kafirta mutum ba sa kafirta mutum saboda abin da za ka yi ka zamo kafiri ko ka zamo mishiriki a wurin sai da girma kwarai da gaske to matsala ke wanda wannan aƙida ce wasu daga cikin sufaye da shi'a suka suka sa sai a ce wai in akwai wata marhala da za ka kai zunubi ma ba zunubi ba ne a haƙƙin ka kai za ka iya aikata duk abin da ka ga dama za ka iya shan giya za ka iya yin zina kai ai aƙidan murji'a ce su baye suka kwazo suka sa cikin littattafan su eh to akwai wata hadara in bawa ya riga ya kai ta shike wanda wannan zindiƙanci ba addini ba ne to wannan kenan sai ce wa zahirun wa batinun bi haktamal kuma shi imani ya kasu kashi biyu akwai al-imanu zahir akwai al-imanu al-batin duk abin da yake da alaka da gyaran zuciya ko kudurin zuciya ana kiransa imani na baɗi duk abin da yake da alaka da harshe ko kuma gaban jiki wannan ana kiransa imani na zahiri da haka in wani abu kawai ka kudurce a zuciyarka amma gaban jikinka ba abin da suke yi harshenka ba ba abin da yake furtawa to baka da wani sashi na imani kuma sai sun haɗu sai an samu al'imanul batin da al'imanul zahir to shi ne yace bai hakta mal da su ne imani zai cika da su ne imani don karkai abu ka ce to ai imani a zuciya yi ai ai ibadi a zuciya yi ba abinda zaƙida ce ta yan bida murjiya su suke da wannan fahimta ne amma su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to haka sun karaba imani eh saboda haka wannan kenan to amma su sufaye da wasu daga cikin shi'a su suna da wani imani na baɗi ko su kira shi al'imanul baɗin ko su kira shi ilmul baɗin ko kuma su kira shi da al'ilmul ladunni al'ilmul ladunni ko su kira su al-haƙiƙa yana da sunaye daban-daban da wurinsu wanda su ba wannan suke nufi ba abinda suke nufi wani matsayi ne da bawa zai kai ta yadda da shi da ubangiji ba bambanci baya da bambanci tsakaninsa da Allah to da zaran ka kai ga wannan marhala shikenan at-takalifu shar'iyya gaba ɗaya sun faɗi a kanka ba dole ne ka yi sallah ba ba dole ne ka yi azumi ba dole ne ka ba da zakka ba sannan zunubi ba zai cutar da kai ba balma abinda suka ce in baka aikata zunubi to imanin zai yawa in an je kiyama sai abin ya gagara hisabi a rasa ya za a yi da ladanka kaurar da wani ke cewa ala bi zikirin minene ala bi zikirin lahi tazdadu zunubu wa tanqamisul qulub yace da zikirin Allah ne zunubi yake karuwa bi ma'ana wanda ya kai ga wannan manzila din to shi in ya kai ga wannan marhala din to ana buƙatar ya dinga wasu abubuwa na sabon Allah saboda in ka kai wannan manzila to yin ibada ma laifi ne amma za ka yi ibadan ne a matsayin a baka zunubi don ya rage maladan tasiri ba wai kana ibada ba ne kana zikiri ne don a baka lada wanda ita ce aƙida sufaye shi suke kira ilmul batin su suke kira ilmul haƙiƙa su suke kira al'ilmul ladunni ba ka da shamaki babu wasu da tsakaninka da ubangiji ba ga sunan suna zagin allah su zagi annabi haka tambaya akwai su ko duk abin da duniya take ci kai ba ka da labari ah to me aƙida su a wurin ka kai eh a in ka kai ga wannan marhala komi kana yi za ka iya zagi Allah ka zagi annabi kuma ba laifi kai ba ba laifi kai ba in tarbiyya ne da azkar akwai abin da suke kira al-hadaratul khams ko wasu azuzuwa guda biyar da za a baka wasu azkaru da wasu salatoci da adadin wasu kwanaki da wasu ka'idodi dai abin da suke kira tarbiyya to in ka tsallake wa'annan al-hadarat din akwai annasutu ita ce hadara ta farko shine aji na farko da muridi zai fara shiga sannan hadar almalakutu in ka bar nasu ta sai almalakutu in ka gama abin da aka yi ka tsallake ka wuce wannan abin shi kenan sai ka fada hadar aljabarutu sai ta hudu allahutu hadar allahutu wanda ita halarar lahutu shi ne matsayi ne kamar yadda ibrahim iyasu ya faɗa a littafinsa a sirrul akabar ya ce hadara ce in bawa ya kai gare ta to daga abin da ke sama ta bakwai zuwa al'arshin allah komi yana gani komai yana gani ba abin da ke goyewa gare shi hahutu ke lahutu ta biyar ita ce hadara hahutu ya ce ita wannan tana da wahalar samu sai dai mutum ya yi da'awa to wayannan alhadarat alhams in ka keta su to wanne za ka samu wannan matsayi kayi tarbiyya kayi taraki kayi alwusul kayi jazaba da waye-waye da sauransu kawai duka rubuce ke in kun samu kashifar ilbas nashi ya yi bayani jawahirar rasa'il nashi ma ya yi bayani asirul akabar wa nurul abhar wanda shi kusan kan wannan abin ma ya rubuta littafi yana cikin littattafan da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa eh shi yasa ya sami suna da asirru al'akabar sirri mafi girma to kan wannan littafin ma ya za ka yi ka yi wannan tarbiyyar ya za ka yi ka yi tarbiyyar ka yi taraki ka yi jazba ka yi wusuli duka ya faɗa kuma ya faɗi yadda shi hanyar da ya biye wannan wusuli ne to wannan in ka ji suna magana ilimin baɗini shi suke nufi to wannan ba ilimin shari'a ba ne ba shi malamai ke magana a kansa ba kuma malamai ba su inkarin ilimin baɗini kwata-kwata sun yarda da ilimin baɗini na shari'a wanda alkitabu sunna ya nuni a kansa shine abin da zai alakanta ka da ubangiji abin da zai ƙara mai da kai bawa ba wai abin da zai sa kai ma ka fita daga layin bauta ka koma Allah wannan ba addini ba ne to yana da kyau a kula da wannan don za ka yi suna cewa wai ahalus sunna ba su yarda da ilimin baɗini ba to ba haka ba ne ilimin baɗini kashi biyu ne duk wani ilimi na baɗini wanda alkitabu was sunna suka tabbatar an yarda da shi duk wani ilimin baɗini wanda babu alƙur'ani da sunna da suka yi nuni a kansa to ba yarda da shi kuma menene amfanin ilimin da zai raba ka da Allah bai da wani amfani ko to shi ne yake faɗa a nan wannan kenan sau da haka abin yana nan rubuce kaca-kaca cikin littattafai in ka ɗauko jawahirul ma'ani yana nan rubuce ba abu ne wanda yake kage ko abin nan ba illa mutane ba karatu suke yi da masu da'awar sunna da su kan so su daga cikin yan bid'a din ba sa karanta hakikanin littattafa sai dai kala wakilan kalu eh ya ji an ce a kasu da ya ji an ce kaza amma bai taba sai littafi ya karanta ba sai ku so jahil ma'ani mana hmm ya daga ce an ce suna kaza amma ko baka karanta ba zai iya yau abu ba haka yake ba ko ba haka bane kuma in kana son ka san abu dole sai kayi al-istiqra wa tatabbu sai ka bibe tushe shin mi mutun yace don karka yi mai ƙarya karka faɗi abin da ba haka ya faɗa ba karka mai ƙari to kowa ya dinga sayan waɗanda littattafan yana sai yana rubuwa saboda wata rana in ka tashi magana ka san abin da za ka faɗa wanda shi yasa kai wannan tambaya wai akwai su ai har duniya ta dade ba za a rasa su abinda aka rubuta shine ake aikata ake aikatawa to amma suna da aqidar taqiyya su dariqun sufaye amma ba sa da awar ta karara sai dai in ka karanta littattafansu da maganganunsu zaka fahimta cewa suna da wannan aƙidat don akwai waje shabahi tsakanin asufiya wa shi'a to akwai taƙiya su ba su da awarta saɓanin a shi'a amma kuma hakikatan suna da ita tunda a cikin littafin asirul akbar yake cewa لولا أن يطلعه أجنبي من غيرنا يتي لذكرت أشياء yace ba dan da ina jin tsoro in na rubuta wannan littafin wani wanda ba namu ba ya karanta abin da na rubuta yace da na faɗi wasu abubuwa da na kawo su a sarabu to amma al'adar littafin an rubuta kowa gani ya kai ko da maƙiyi da masoyi sai kaga wannan aqida taqiya ce ana boye alkhairi ai bai gabata boye inda alkhairi ya gabata a fade shi ko ba haka bane to shi yasa zaka suna ta da'awar a boye abun sirri ne a boye a boye kada a bayyana gaban mahajubai saboda mahajubi in ka bayyana masa zai ma in kai in shi a hukuma zai hukunta ka to amma ba su da'awar aƙida ba dan dan sufi ba zai ce maka yana da aƙida taqiyya ba amma ka tambaye shi a shin duk abin da a cikin ɗariƙa wanda an ka rubuta da sunan ɗariƙa ya yadda a faɗa da yasa suke cewa a daina karanta jawahirul ma'ani ai ba a gane shi ba ai ba a fahimce shi ba kuma su ba su fito sun karantar ba to tun da ka ce lamarin na gidanka ne kuma ba wanda ya sani sai kai to sai ka fito ka karanta ka ce to ga abin da kuke nufi shiken ba wanda zai iya hituwa ya ce ma ya sa jawahirul ma'ani sau da haka shi za mu karanta tun daga mukaddima a khatima kuma shine jigo nasu shine al-mu'tamad da zaran ana maganar Ahmadu Tijani to aka ce Jawahirul Ma'ani shikenan tunda babban ɗalibinsa Ali Harazimi Albarada babban ɗalibin shi ne makusanci gare shi ya zo ya nemi shifta yana rubutawa kuma ya ce duk abin da na gaya maka daga annabi yake a wani lafazin ma cewa annabi ya ce da shi bayan an rubuta jawar ma'ani ya ce wannan littafin nawa ne ni annabi saboda duk abin da a cikin maganganu na ne to tun da maganganun annabi ne sai a fito a karanta to ya za a ce maganganun annabi kuma wai mutane ba sa fahimta kuma abin nan da larabci aka rubuta shi ba da wani yare an ka karanta aka rubuta shi larabci ne to sannan abin da ke nuna maka suna da taƙiyya wani lokaci sai kaga suna amfani da istilahat wanda su ɗaya suka san abinsu wannan yana da yawa a cikin littattafan ɗariƙa za ka yi ta karanta wasu abubuwa ba ka gane ba istilahat ne nasu me yasa suke amfani da waɗannan istilahat kamar wannan abu alhadaratul khamsu da muka ambata ko a zuwa ne maka magana akan alhadaratul muhammadiyya wataƙila kai baka san me ake nufi da al'adar muhammadiyya ba in kai amfani da zahirin larabci shi ba shi suke nufi ba ko su ce maka alhadaratul ilahiyya ko alhadaratul ahmadiyya to haka suke to me zai sa kai amfani da kalmomin da ba za a fahimci abin da kake nufi ba sai don kana sun ka ɓoye wani abu wanda kake jin tsoron mutane su sai to ɗariƙa kan ba ta karantuwa ba wanda zai iya tohowa ya ce maka zai karanta da ɗariƙa babu shi wallahi babu shi wai zai zo ya karantar da duk abin da yake cikin rubuce cikin ɗariƙa don ya ja mutane gudu ma za a yi da zai ce maka ya ɗariƙa salati ne zikirin annabi ne hailala ce wane ne wane ne wannan duk yaudara ce dan shi amma sai ce ma shi bai zage annabi eh eh sahabi kai bai zage sahabi bai zage mata annabi sallallahu alaihi wasallam to su ma haka suke amma dai ni shawara ta ku nemi waɗannan littattafan a dinga duddubawa tunda akidodin ba mutuwa suka yi ba sannan ba dainawa an kai ba kuma duk abin da za ka yi magana a kansa sai ka yi shi bisa ilimi wannan ai yafi ko Allah ya taimaka ya ce famasta ƙarrafin ƙolobe ba والظاهر الذي غدا يعاين فما استقر في القلوب duk abin da ya tabbata a cikin zuciya to ana kiransa batinu shake kira al-imanul batin eh duk abin da yake da alaka da zuciya eh kamar da zai baka misali in dai abin yana da alaka da zuciya ne ba harshe ko gaban jiki ba to wannan ana kiransa batin al-imanul batil kenan waz-zahir abinda ake kira imani na zahiri allazi gada wannan da ya zamo yu'ayanu ana ganin sa ido da ido alal lisani akan harshe ma'ana ana ganin harshe yana furta shi wal jawarihi haka ana ganin gaban jiki suna aikata shi wannan shi ake kira al'imanu zahir duk abin da za ka furta da halishi ko gangar jikinka ta yi aiki sunansa imani na zahiri duk abin da ya tabbata a zuciyarka zuciya kudurcewa take ko ta yi magana a kansa to wanda ana kiransa al'imanul batin sai ce wa ma batana darbani lada man fahima ya ce wa ma batana darbani ladaman fahima duk abin da ya koyu al'imanin batul kenan al'imanu albatin darbani shi kuma kashi biyu ne lada man fahima amma abun wanda yake ya fahimta so da haka ya ce muna al'iman kashi biyu ne akwai albatin akwai alzahir to yanzu albatin din shi ma ya kasu kashi imani na baɗi ya kasu kashi biyu shine zai yi bayani yace qaulun ma'al amali fal awwalu qaulun ma'al amali fal awwalu fal awwalu qul ilmun wa tasdiqun yaqinun qad kamul shi imanin nan na baɗini kashi biyu ne akwai qaulun akwai amalun shine yace maka ma'al amali fal awwalu qul akwai al'imanu albaɗin alƙauli akwai al'imanu albaɗin al'amali kashi biyu ne fal'awwalu na farko imani na ƙauli wanda yake kuma baɗini kulka kira shi ilmun ilimi sau haka ilimin shari'a da mutum zai karanta ya fahimce shi ya haddace shi da zuciyarsa sunansa al'imanu albaɗin amma kuma alƙauli kaga zuciya na magana to wannan shi ya yi nuni a kan cewa malamai suka ce ashe ilimi a zuciya ba a kwakwalwa ba kamar yadda wasu daga cikin 'yan boko suke da'awa ilimi a zuciya ko kuma haka alkur'ani ya yi ishara zuwa gare shi domin ba wani abu ilimi ba sai fahimta afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ثم هل الشاهد فتكون لهم قلوب سيتي يأكلون بها yazan su samu wasu zukata waɗanda za su dinga fahimta al'amurra da su to za ka ilimi ba cikin ƙwaƙwalwa yake ba ƙur'anance da fahimta da ilimi a zuciyarsu illa dai ita kwakwalwa tana da alaka da zuciya amma dai al'asufi shine zuciya duk abin da ka san ka sani to cikin zuciya yake ba ba kwakwalwa ba eh illa dai suna da alaka suna da alaka wajen isar da sako lokacin da kake son ka isar da sako da harshe an fahimci wannan ko ka isar da sako da idanu ko da kunnuwa ji ko da hanci to zuciya tana da alaƙa da kwakwalwa amma asali da fahimta da ilimi da cikin zuciya yi yanayin mutum ya haukace zuciya sai ta samu matsala ba kwakwalwarsa ba eh tsawa da abin da ya sha rago sai ce ya kwakwalwa ce ta tabu ai karama kwakwalwa gare ai kaza kaza kaza da sauransu ko to ita zuciya me ya data komai ba a bar mata baki ai komi yana nan cikin zuciya shi yasa ma malamai suke cewa al-ilmu nuqila min al-kutubi min al-qulubi ila al-kutub ilimi asali an dauko shi ne daga zukata aka mayar da shi cikin littattafai shi littafi daga baya aka kirkiro shi a da babu littafi ba wani abu littafi da asal littafi ne sau da haka za a faɗa ma abu ne kawai sai ka riƙe shi a zuciya to daga baya ne malamai suka fara rubuce-rubuce aka rubuta hadisi aka rubuta fiƙihu aka rubuta kowane fanni da ka sani sau da haka asulul ilmi fil qalbi an gani shi littafin reshe ne da babu littafi haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka haddace Qur'ani to shi yasa ya ce maka ilmin saboda haka ilimi fahimtar shari'a fahimtar addini to wannan ana kiransa al'imanu alƙauli albatil al'imanu albatil alƙauli na biyu wata sadiqun gazganta abu abinda ka gazganta ka yarda da cewa daidai ne wannan shi ma imani ne saboda haka in mutum ya yarda da babu abin bauta da cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu ya yarda da haka babu karyatawa a zuciyarsa to wannan ana kiransa al-imanu al-batin kuma al-qawl an gani amma na zuciya sau da haka zuciya ma na magana me magana ta ilimi da ilimi ba ba a ganin ilimi ko ba a ganin ilimi hatta harshe sai dai aga kawai yana motsawa amma ba hakikanin ilimin kake gani ba hakikanin ilimin ba abin yana da zuciya ne sau da haka zuciya malamai suka ce tana gani tana magana zuciya tana da idanu sannan tana ji sannan kuma tana da haji tana magana kuma duk cikin halittar ɗan adam babu abu mai muhimmanci kamar ta don ita ce injini gaba ɗaya shi yasa annabi ya ce in ta lalace komai ya lalace to wannan kenan saboda haka wa tasdiqun gazgatawa sai yaqinun shi kuma adam menene duk da shi abin na ashak kishiyar kwankwanto duk abin da shi kuma ka tafi ɗari bisa ɗari shi ma wani ɓangare ne na ilimi in ka san abu sani mai ƙarfi ta yadda babu wata fuska da za ka yi shakka a kansa yau ana kiransa aliyaƙi ana kiransa yawwa yaƙini shi ma wani mataki ne na ilimi to shi ma tauhidi ana buƙatar ya zan duk abin da zaka kudurta a zuciyarka akwai yaqini a ciki saboda haka da yaqini da tasdiqu da ilm duk waɗannan maganganu ne na zuciya kuma bangaren imani ne na baɗi ne don ba a ganin su ba a ganin yaqini kuma ba za ka tabbata mumini ba dole sai ka sai ka zama yaqini in kai shakka an samu matsala ko to shi yasa wasu daga cikin malamai waɗannan suka sa su daga cikin shurutu la ilaha illallah tun daga shi ayyul fa'alam annahu la ilaha illallah tun daga shi at-tasdiq shi ma suka sa shi wani bangare na na na sharadin la ilaha illallah kamar yadda hadisai suka tabbatar haka shi ma yaqini eh wanda wannan shi ya fitar da munafukai daga cikin musulunci a haƙiƙa tunda Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu summa lam yartabu kina in suka yi alirtiyab suka yi shakka to babu imani wanda a mumini na haƙiƙa Allah ya ce wanda ya imani da shi ya yi imani da manzonsa kuma ba tare da an samu shakka ba to ya ce ƙari kamul imani na zuciya al'imanul batin alƙauli ya riga ya kammala da zaran mutum ya samu ya san Allah da zuciyarsa ya yarda da Allah da zuciyarsa kuma ya samu yaƙini akan haka shi kenan an samu al'imanu albatin amma alƙauli kashi na farko kenan to ya ce sanihi ma amalu ƙalbin azumi lillahi akhlis waqbalan wa sallim na biyu al-iman al-batin al-qawli sai ce amalu qalbin aikin zu wancan magana ne wanda shi kuma ana kiransa al-iman eh al-batin al-qalbi al-amali kamar yadda wancan shi kuma an kira shi al-iman al-batin al-qalbi al-qawli imani ne na baɗini na zuciya na magana shi kuma wannan imani na baɗini na zuciya na aiki to ga su zai kawo ya ce azumi lillahi ma'ana azim lillahi ka girmama Allah ma'ana a ta'azim ta'azimullah eh ka dinga ganin Allah yana da girma eh wannan aiki ba ba aiki ne na zuciya sau da haka a ta'azim cikin zuciya yake ba ba gabaki ba aiki ne zuciyarka ta dinga ganin girman ubangiji subhanahu wata'ala haka akhlis sai ikhlas shi ba aiki ne ikhlasi ba magana bane shine yanzu duk abin da zuciyarka za ta yi na addini za ta yi shi ne saboda Allah za ta yi shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai waƙbalan haka alƙabul duk abin da aka kawo maka karba duk abin da Allah ya ce yana neman ka da shi sai ka karba shi ma wannan aiki duk wanda kaga ba a ganin su dukkan su a ɓoye suke ko wasallimi kuma ka sallama ka miƙa wuya bayan ka karba an ce to je ga abu kaza bayan ka amsa to sannan kuma ka sallama kar ka yi girman kai kar ka yi ne jayayya shi yasa zamu ga Allah ta'ala sai kore imani akan mutumin da baya sallama ma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما Allah ya ce ba haka ba ne ba su zabowa masu imani ina rantsuwa da Ubangijinka eh har sai sun sanya ka kai ne mai hukunci a tsakaninsu kai ne za ka yi musu hukunci kai za ka raba musu gardama da jayayya ga duk wani abu da ya zama rikici a tare da su kuma in kayi hukuncin to kada su samu wata damuwa da wani kaikayi a zukatansu kar su samu wannan alƙabuli ke sannan wai sallimu taslima kuma su miƙa wuya eh to wannan aiki ne na zuciya yace abu in wa walin warjuwan wal takhafi ahibba wastahi bi ijlalin yafi ya ce azu'in al'izu'an shi ne jayuwa shi ne alinkiyatu alinkiyatu akan ce in ƙadar rajulu ko in ƙadar shaksu a yi azu'an in gani yawwa shi ne da zara an ce kaza ake neman ka shi kenan sai ka je ka yi ba tare da wani girman kai ko wani jinkiri ba to shi ma wannan aikin zuciya ne wa wali kuma ka jibinci Allah subhanahu wa ta'ala almuwalat shine soyayya tare da taimako shake kira almuwalat ka so Allah ka taimaki addininsa ka so masu imani kuma ka taimake su to soyayya ce amma ma'an nusura akwai taimako tare da ita warjuwan kuma ka yi ƙaunar samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala waltakhafi kuma ka tsoraci azabar Allah ahibba kuma ka so Allah ka so masu imani sau da haka soyayya wadda babu taimako a cikinta ana kiranta almahabba wastahi kuma ka ji kunyar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ka ji kunyar keta dokar Allah bi ijilalin yafi tare da girmamawa al-ijlal wanda shi ijlal shi ma wani nau'i ne na at-ta'zim shi ma nau'i ne na at-ta'zim amma abinda ake nufi da al-ijlal shine ka girmama abinda zuciyarka ta dama tana ganin girmansa shi al'ijilal ba a girmama shi ga wanda kai dama baka ɗauke shi sama da kai ba kawai mutum don ya girmama ɗansa ko ya girmama matarsa ko ya girmama ɗalibinsa wanda ba a kiransa al'ijilal ba a kiran shi saboda ba ka girmama ɗanka na don kana gani yana sama da kai ba ba ka girmama matarka ba don kana gani ita ce sama da kai ba kawai babin mutuntawa da abin da ya kama da wannan shi kuma ta'azim kowa ana iya wa duk wanda ya abin a girmama shi ana iya girmama shi ko to shine bambancin su yafi wannan tatmimul baiti ne ma'anar sa yatimmu ma'ana wannan sai ya cika maka tare da wayancan da aka ambata duk wayannan ayyukan zuciya ne ana kiransu imani wattaki akhbit wardayan wasbiri ko wattaki akhbit wardayan na wasbiri yace wattaki kaji tsoron Allah attaqwa kenan ko akhbit sannan ka zamo mai tawadu mai kaskantar da kai shine al-ikhbatu yanci al-ikhbat shine at-tawadu ko kuma sukunul qalbi zuciya ta samu da samu natsuwa mai Allah ke cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna aga wa akhbatu ay wa akhshaw ila rabbihim sauraka al-ikhbatu shine tawadu tare da natsuwar zuciya eh kaskantar da kai warbayanna kuma ka yarda da abinda Allah ya hukunta kar Allah shi hukunci ka ce a kai baka gamsu ba to yarda Allah shi kawo musiba ko ya kawo arziki ka ji ka gamsu ka yarda wannan aiki ne na zuciya wasu biri kuma ka yi haƙuri ka yi haƙuri da kashe-kashensa akwai asabru ala ta'a shi ne ka daure ka ci gaba da bauta ma Allah kar ka daina akwai asabru anil ma'asiya haƙuri ka nisanci abin da Allah ya haramta akwai asabru ala a ƙadarina shi ne duk abin da Allah ya ƙaddara mai kyau ko mara kyau kai to wannan hankurin shi ma min a amalin ƙulub aiki ne na zuciya ya ce waltasduƙanna washkuran tafakkari haka nan waltas duƙanna kuma ka furta gaskiya gaskiya ka yi gaskiya shi ma gaskiya aiki ne na na zuciya ba aiki ne na harshe saboda in ka faɗi magana to ba za a gamsu da ita ba dole sai in ta yi daidai da abin da a cikin zuciya sau da haka ma'aunin gaskiya zuciya ba wai harshe ba shi harshe kawai faɗa yake zai iya faɗa abin da daidai zai iya faɗa abin da ba ba daidai ko ba haka ba sau da haka in ka ce ka yarda da Allah to sai in har haka ɗin ne a zuciyarka to shi yasa a babin tauhidi gaskiya aiki ne na zuciya in ba haka ba ai mushrikai sun ce sun yi imani ko ko ba haka ba amma ba yarda da imaninsu ba saboda mi zukatansu ba su gasganta ba zukatansu ba da gaske suka yi ba to shine wal tasduqanna washkuran kuma ka kai godiya godiya ita ma min amali alqulub eh ba aiki ne na harshe ba duk da nan ashukur da alhamdu duk sun shiga duka duka sun shiga saboda haka asalinsu gaba ɗayansu na zukata ne illa shi harshe yana fassara abin da ke cikin zuciya ne sauraka ko ka ce ka gode ma Allah amma in zuciyarka bata gamsu bata ji ta ta goshi ta gamsu da abin nan da Allah ya baka ba to wannan abin da harshen kai fada aikin banza ne shirme ne saboda haka da Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kaga sai Allah ya ce wala in kafartum saboda wancan shukur da ake magana a kansa aiki ne in kuka yi aikin da zai sa a gode muku to kun yi abin da ya kamata in ku kuka kafurta eh kuka zo da shirka kuka zo da kafurci to akwai azaba saboda haka a shakur shi ma aiki ne na zuciya tafakkari shi ma tunani ko tunani dinga tunani fi makhluqatin lahi الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا تو كاغني شي ما التفكر في مخلوقات الله أما ba a tunani a zatin Allah ba za ka zauna ka dinga tunanin waya Allah yi ya Allah ya yi kaza ya a halittu irin sammai da kasai da kai karan kan wafi an fusuku an gani duk wani abu wanda ya shafi halittar ubangiji to shi ake buƙatar bawa ya yi tunani a kansa to wannan tunanin zai taimake shi ya ƙara gano ubangiji ba tunani ga zatin Allah ba eh a wani lokaci shaidan zai zo ma to wai shi Allah ya yake sai ya dinga sawarawa an ce yana sama sai shi zara mutum ya ji wannan sai da ya bi tsara Allah daga shaidan shaidan ke kawo wannan to ba a tunani eh to shi yasa malamai suka ce ba a tunani ga zatin Allah amma ana tunani akan halittun Allah subhanahu wa ta'ala wal takhda'anna wakhshayan ta'allaha anib tawakkal wasta'in li litambuha yace wa wal takhda'anna haka kuma ka zama mai tawazu shi ma tawazu ne kaskantar da kai subhanahu wa ta'ala wakshayan kuma ka zama mai khushu'i alkhashiya ce alkhashiya malamai suka ce shine jin tsoron wanda yake babba wanda ya cancanta a ji tsoronsa gani ka ji tsoron wanda yake ya cancanta a ji tsoronsa saboda girmansa shine alkhashiya na ta'azi sabanin alkhawf al-khawf shi alkhawfu galibi ana yin sane don jin tsoron shi mai jin raunin mai jin tsoron shi yasa za ka ji tsoron kunama ka ji tsoron maciji ka ji tsoron talauci ka ji tsoron yunwa da makamantansu to wannan duk ba a kira ne alkhashiya alkhashiya shine jin tsoron wanda yake babba shi yasa suka ce yana da alaka da ta'azim girmamawa shi kuma wacce yana da alaka da jin yana da alaka da rauni shi mai jin tsoro da'af al-khayf shi rauni ke kawo shi galib shi kuma wannan girma ke kawo shi ganin girman abu shi zai sa shi yasa malamai suka ce ya takaita ne ga ubangiji shi yasa Allah ya ce fala takhshuwan nasa wakhshawni kar ku ji tsoron mutane ni kadai ku ji tsoro na to ita al-khashiya Allah kadai ake wa ita subhanahu wa ta'ala ta'alla sannan kuma ka yi bauta ga ubangiji at-ta'allu min al-ilahiyya aka ce ta'alla ai ta'abbada ta'abbada ma'ana bauta daga nan ne aka samu al'ila ai al-ma'alu al-ma'abudu abin bauta to shi ma at-ta'alluhu malamai suka ce aiki ne na zuciya ba aiki ne na gabbai ba duk da duk ga abubuwa da an ka ambata kowane na da alaka da wani suna da alaka da harshe suna da alaka da gangar jiki amma ta fuskar asali kuma su dukansu a zuciya suke ta fuskar asali ya ce anif kuma kamar da lamari ga Allah al'ina ba ta ke to anibu ila rabbiku ba asali mula tawakkal kuma ka dogara ga ga Allah subhanahu wa ta'ala a tawakkul shine al-i'timalu ala Allah ka dogara ga Allah duk abinda Allah ya saka zaka yi zaka dogara gare shi shi kare wasta'in kuma ka nemi taimakon Allah ihdina sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in litambuha domin ka zama mai hankali in ka tare waɗanga abubuwa to zaka zama mai hankali don su za su gyara ma zuciya duk sanda ka ji ana magana gyaran zuciya waɗanga abubuwa da ya lissafa to su za ka kiyaye sai zuciyarka ta zama mai kyau shi yasa yace litambuha ai litakuna nabihan eh don ka zama mai hankali mai basira wanda ya san abin da yake wa amalul qalbi huwa al aslu lima yasduru min khairin wa birrin fa'lama wa amalul qalbi aikin zuciya huwa al-aslu shine tushe yanzu ba ya gaya mana aikin zuciya ba ko da magana zuciya da aikin zuciya duka ya gaya mana ko yace to shine asali lima yasduru min khairi da duk wani abu da zai fito na alkhairi zai fito daga harshe ne zai fito daga gaban jiki ne asali aikin zuciya saboda duk abin da an ka gani ga mutum a zahiri to ana mayar da shi ne zuwa ga asali shi ne aikin zuciya ana ba an gane saboda haka tushe ake koma shi zahiri karan kansa ba a dogara gare shi don reshe ne kuma zahirin na iya saba ma baɗi halishe zai iya saba ma zuciya gaban jiki za su iya saba ma zuciya to duk abin da kaga mutum na yi a zahiri komi kyawunsa komi zamansa alkhairi to sai an koma ga zuciya fil asli shi na ce wa birnin fa'alama don ka san da wannan don ka kyawun aikin mutum ya ruɗe ka kar ibadarsa da sallarsa da yawan sadaka da kyautata ma mutane kai ya ruɗe ka eh za a koma ga asali to wannan yana daga cikin dalili na ahlus sunna wal jamaa komai kyawun aikin mutum ba za a ce bai dan aljanna bane a gani eh duk yadda mutum ya mutu in dai ba Allah ne ya faɗa cewa shi ya ayyana shi cewa shi ɗan aljanna ba ne to duk yadda mutum ya siffanta da kyakkyawan aiki in ya mutu ba za ka cewa yana aljanna ba saboda asali zuciya kuma kai baka san abin da a cikinta ba ko ba haka ba ne sai dai a ce ana mai fata ko da ya mutu wajen shahada za a ce ana mai fatan aljanna saboda haka masu ciyawa ne dan aljanna ne kaza wannan duka shishigi ne shiga ne cikin abin da mutum bai da ilimi a kansa sai za a ce dai ana mai tsammani saboda bisa ga alamatul khatima da aka gani alamomin mutuwa ya cika kan kaza yana kaza yana boton Allah yana kaza sai a ce ana mai fata amma ba a ce wa da aljanna ne wannan asali ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a sai ce zakai inzala qaulul qalbi aw inzala qaulul qalbi aw amaluhu kullam faqad zala al amanu kullu inzala qaulul qalbi yayi muna magana akan qaulul qalbi ko shine yace ilmun tasdiqun yaqin guda uku ya ambata aw amalu ko kuma waɗanga abubuwa da ya ambata za su kai kusan ashirin to aka rasa ƙaunar kalbi babu shi ga zuciya amalul kalbi ma babu shi kullum duka to faƙari zalal amanu kullum to gaba ɗaya imani ya wuce babu imani duk abin da mutum ka yi aikin banza ne ba ƙaunar kalbi ba amalul kalbi sha duk abin da ka gani a zahiri a harshe ko a gaba aikin banza ne to duk abin da ake yi na zahiri ana auna shi ne ga waɗanda abubuwa guda biyu ashe shi ke nuna maka mutum zai iya zama wa zahiri musulmi amma a hakika kafiri ne saboda waɗancan abubuwa sun gushi sun to al'amana yana nufin al'iman shi yake nufi da al'amana nan wa zahirul imani qismaini gada qaulun ma'al amali qaulun ma'al amali khudh lil talhuda to yanzu ya gama mana bayani akan abin da ya shafi al'imanul batin ko sai al'imanu az-zahir shi kuma da kashe kashen sa yace al'imanu qismaini gada shi ma imani na zahiri kashi biyu ne gala da ya zamo shi kuma akwai ƙaulun akwai magana mal amali kuma akwai aiki kamar yadda shi ma wancan an kasa shi akwai na magana eh, in ka hada su za su zama hudu kenan eh yawa al-iman al-batin hmm? al-qawli da al-iman al-batin al-amali to sannan muna da al-iman al-zahir al-qawli al-iman al-zahir al-amali sai ce khuz ka karbi wannan bayanin nawa da zai zo niltal huda zaka samu shiriya fal awwalul iqraru bi shahada mu'taqidan madmuna hal ifada to kason farko na al imanu zahir ko al iqraru bi shahada shine mutun ya furta la ilaha illallah wannan dai kalmar shahada din imani ne na zahiri ba da baɗi ba ne idan mutum ya ce la ilaha illallah lokacin da zai shiga musulunci to a zahiri shi musulmi ne a zahiri amma ba lallai bane ya zan sai in an samu qaulul qalbi da amalul qalbi mu'taqidan to shi ma sharadin furta la ilaha illallah ka zama musulmi sai in yana mai kudurta madmuna hal ifada abinda ta kunsa na fa'ida ta kunshi annafi wal isbat ta kore bauta ga duk wanda ba Allah ba sannan ta tabbatar da cancantar bauta ga Allah subhanahu wata'ala to wannan sai mutum ya yarda da haka lokacin da mutum ya ce la ilaha illallah sai in ya yarda da haka in ya ce bai yarda ba to ko ya faɗa aikin banza ne imani ne na zahiri bai tabbata ba ومقتضى الشهادة التزام عبادة الله فذا المرام نبي ومقتضى الشهادة sannan kuma ya kudurta abin da ita la ilaha illallah take hukuntawa saboda haka duk wanda ya ce la ilaha illallah abu biyu ake nema gare shi an gane al-i'tiqadu madmunaha al'itiƙadu mazmuna shi ne ƙudurta abin da ta kunsa na biyu shi ne mi iltizamu makuta baha shi ne ya rungumi abin da take bayyanawa shi ne gashi nan zai fada iltizamu ibadatillah ƙanƙame mabauta Allah don karkace la'ila illallah kuma ka koma ɗaki ka ce kai baka sallah baka azumi eh baka zakawa domin cewa ka la ilaha illallah yana hukuntar da ka yi sallah ka yi azumi ka yi zaka ka yi aikin haji shi take hukunta ba wai tana hukunta kawai a faɗe ta shi kenan aje a tashan iska ba fazal maramu wannan shine abin nema ga duk wanda ya ce la ilaha illallah ashe la ilaha illallah sharaɗinta lokacin da mutum zai ce la ilaha illallah ya tabbata musulmi to su ne shaida da waɗanga abubuwa guda biyu gani shaida da waɗanga abubuwa yawwa ya kudurce abinda kalmar ta kunsa shine annafi wal isbat la ilaha illallah la ilaha da illallah to shi kudurce wannan a zuciyarsa shi yadda da abin haka yake sannan na biyu kuma ya zo ya yi aiki da abin da ta kunsa shine biyar Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar yi masa bauta ko? to ba ta ƙare ba hayan ma'alti za mai ƙwa'atin rasuli wa ya talaka shar'a bil ƙabuli bayan ya waɗancan guda biyu na uku shine ma'alti za mai ƙwa'atin rasuli kuma ya ƙanƙame ma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lizimci al-iltizam shine kai abu da'iman wa abada eh kar a ce bai to ga sunna ya ce kai ayi gaba da ita to wannan yana yana rushe la ilaha illallah hmm sau da haka sharaɗin furta la ilaha illallah shine sai mutum ya lizimce ma manzon Allah da'a sai dai abin da yake karfinsa kaga ba a mace wai ma shi ɗaya yadda da kaza sunna ba da ko to ai tunda sunnan nan ba dole bace to ai in dai baka kare ta babu ko ba dole sai ka yi ba to ka gani wannan walwala la ilaha illallah ne to in haka ne me amfanin annabi ke mi an ka turo shi ya maka don kai koyi da shi to za ka ce kai kaza za ka ɗauka kaza ba dole sai kai ba wai kawai za ka yadda to in haka ne kenan sai mutum ya ce la'ila illallah ba sai ya yi sallah ba in wai kai dai kawai ka yadda da annabi manzo ne amma ba dole sai ka bi abin da ya zo da shi to wannan ya walwale maka la'ila illallah tun da ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole kuma ka rungumi la'asa kamar yadda yaddarka da Allah sai ka rungumi shi ne sharaɗin bautan Allah tun da kalmomin guda biyu ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah duk haka suke tare haka suke tare sau da haka yadda da Allah to sannan kuma ka kankame bautarsa in ka yadda da manzo Allah to ka kankame masa yi masa da'a kar a samu kana karyata wata sunna wadda ta tabbata daga annabi in kai yi haka to la ilaha illallah ɗinka ba ta samu na kasu taro shi to da yawa wasu ba su fahimci wannan ba wa ya talakka shari'a bil qabuli babban aiki kuma duk abin da yake shari'a ne ya karbe shi da an ce mai haza shar'un min Allah ko min rasulihi to ya karba sai ce sama wa ta'atan ko to da za mu yi haka ai mun huta to amma wani sai ya ce a shi abin da yake so zai yi shi sunnan ba sai wanda yake so sai wanda ta dace da tunaninsa da kwakwalwarsa wani kuma ya ce a sai abin da malami ne ya ce sau da haka ko annabi ya ce in dai malami ne bai ce ba shi babu ruwa wani ya ce a shi mazhaba shi kawai zai duk abin da bai cikin mazhaba ce ba ruwa ne da shi duka wannan a dunkule ana rusa la ilaha illallah mutane ba su sani ba ana rusa shahadatu anna muhammadar rasulullah idan ka san akwai tauhidun layi to akwai tauhidun rasuli an gani sai ka yarda da annabi kadai an ka tuzo ba aiko shi da wani shehi ba ko wani wali ko wani sahabi a shi kadai allah ya turo sai ka yarda da sai ka yarda da wannan sannan na biyu kuma akwai tauhidul mutaba in ka zo waje masa biyayya kar ka hada shi da kowa kar a ce ma ga na annabi ga na malam wani ka ce to bari kai nazari ka ga wanda ya kamata ka dauka ko ka ce a kai dai na annabin na aje shi akwai wahala a kawo ma na malam wani in kai haka baka yarda da manzon Allah Allah ya turo shi da sako ko baka yi tauhidul risala wal mutaba'a ba an gani to wannan shine al-imanu az-zahir duk wanda ya da waɗanga abubuwa sharadi nawa ya ambata na al-imanu az-zahir eh eh ko yi shiru duk sharhin na farko ne al-qawl to sharadi nawa ya ambata al'itiƙadu bi mazmuni hako sai ne ittiba'u maƙutabar shahada sai ne iltizamu ibadatillah nawa kenan iltizamu ta'atar rasuli talakki shar'i bil qabul to su ake bukata za al'iman al-zahir wanda ya cika wannan shi da imani na zahiri ba wai da baɗi ne ba فمن أقر بلسانه وما صدق بالقلب يكون مسلما في ظاهر منافقا في الباطن فليس ناجيا نجاة آمين فمن أقر بلسانه وندا يتبتد da waɗanga abubuwa sharuɗan nan guda biyar da aka ambata da harshensa amma wa ma saddaka bil qalbi amma bai gasganta da zuciyarsa ba waɗancan abubuwa da aka ambata a baya bai da su amma ya yi ikirari ya yarda da la'ilaha illallah ya yarda da ba a bota da cancanta sai Allah to ya kuna musulman fi zahiri a zahiri musulmi munafiqan fil batin amma akwai munafiki ya haɗa mazhabar su abdullahi dan dan ubai sau da haka an samu al'imanu zahir tare da shi amma babu al'imanu albabu to duk wanda ya rasa al'imanu albabin to shi ake kira munafiki in an samu al'imanu zahir tare da shi falaisa najiyan kuma wannan ba zai zama mai samun tsira ba najata amin tsira irin ta mai imani yana maganan muminai fil janna bai cika na imani ne jabu ne ba su da aka magana ba duk inda ka ji ajiye ya yi hallazi na amanu bai ciki bai ciki Allah ya gyara to hawa yau bai gama al'imanu al'amali ba ثم من قول اللسان الذكر والحمد والدعاء ثم الشكر to banda wannan hawayo daga cikin imani na aiki akwai magana harshe akwai azzikir ko walhamdu wanda ba sai mai dogon sharhi a kansu ba akwai alhamdu akwai addu'a summa shukuru wal isti'azatu wal istighafatu wal amru bil ma'ruf wat tilawatu akwai alisti'aza neman tsari akwai alistigasa neman agaji wal amru bil ma'rufi wa'azi kenan ko wattilawatu da karatun qur'ani nahyun anil munkari nashrul ilmi wa nahwaha min kulli khairin yanmi nahyun akwai hani anil munkar daga mummuna sannan kuma akwai nashirul ilmi akwai yada ilimi shi ma wannan duk ƙaunin lisani ne ƙaunin lisani ne wani hawa da abin da ya kama da su min kulle khairin na duk wani alkhairi yanmi wanda yake karuwa to duk suna daga cikin al'imanu al-zahir al'amali to sai sani ha na biyun al'imanu الظاهر yanzu duk wancan ana magana ne akan al'imanu al-zahir al'amali ay alƙauli yanzu za mu yi al'imanu al-zahir al'amali wasani haƙul amalul jawari mislus salati wal jihadin rabi to na biyu ƙulka ce amalul jawari aikin gabbai sunansa al'amalu amalul jawari kenan duk abin da harshe zai furta sunansa imani na mi na ƙauyi duk abin da gaba ta jiki za ta yi to sunan shi aiki yawa sunansa imani na aiki misalus salati kamar sallah sallah imani ne na na aiki na zahiri wal jihadi da jihadi arrabi wanda yake kawo riba shine shiga aljanna wal hajji waz zakati was siyami wa da'watin wa silatil arhami haka akwai aikin haji akwai zakka akwai azumi akwai kuma da'awa kiran mutane shi ma aiki ne saboda abin da yasa aka sa shi babin aikin gabbai saboda yana buƙatar yawo aje gari kaza aje gari kaza aje kaza aje kaza ko sannan wasu lokutan ma in ka zo sai kayi aikace mutane sun gani in sallah ce sai kayi amaliya alwala sai kayi amaliya wasilatul arhami sadar da zumunta shi ma inda wani lokaci akwai ba da kuɗi da makamantansu wa birri walidayka wal qada'i wa hisbatin lillahi zisana'i wa birri walidayka haka biyayya ga iyayenka shi ma imani ne na zahiri kuma aiki ne na gabai wal qada'i haka hukunci Allah hukunci da alkali zai shi ma wannan mutane na jaye alkali ya zo ya shari'a tsakanin su wa hizbatin da kuma aikin hizba shine hana yan ta'adda ta'addanci wannan shi ake kira hizba mutane na shaye-shaye a hana su suna zinace-zinace a hana su suna kaza a hana su wannan shi ake kira hizba amma a yi shi lillahi in an yi shi don Allah zai sana'i ma'abuci yabo la yanfa'u al-batinu duna zahiri ka aksihi illa bi uzrin qahiri to yace da shi al-imanu al-zahir da al-imanu al-batin suna da alaka da juna eh sai sun haɗu su duka shi yasa yace la yanfa'u al-batinu imani na batini baya amfani duna zahiri in babu na zahiri baka cewa kai ana mu'minun fil batini faqat eh da haka kai zuciya kaɗai ke aiki halishe bai aiki gabbai ba sa aiki to wannan bai da wani amfani gare ka ai yanzu lassan muminan baka zama mumini ba ka aksi kama aka san haka shine al-imanu zahir la yanfa'u illa bil batin da haka duk kai sallah kai azumi kai zakka kai aikin haji kai komai amma babu al-imanu al-batin aikin banza kake idan kaga suna da talazumi idan an samu al'imanu albatin a samu al'imanu azzahir to amma illa bi uzurin kahiri sai an samu uzuri mai rinjaye wanda ya rinjaye ka ba yadda za ka yi a babin imani na zahiri sai ka takaito akan imani na baɗini ba ka yi aiki da imani na zahiri ba to in akwai uzuri mai ƙarfi to ana karba amma shi imani eh na baɗini shi bai da wani uzuri saboda abu ne wanda tsakaninka da kai da ubangiji muddin kana da rayuwa to ba ɗauke maka shi ba sai daga wasu dalilai da suka fito daga Allah kama an jarabe ka da hauka eh ko wani rashin lafiya wanda ba a saka cikin masu hankali to wannan kuma kaga a takalifu gaba ɗaya ba sa kanka so haka shi imani na zahiri bai da wani uzuri da zai da za a ce wai gashi in baka da shi ba komai a'a sai dai imani na zahiri shi adda uzuri shine zai ambata ana ka misli ikrahin wa khawfin hulki fa innahu uzrun bi ghairi shakki ka misli ikrahin kamar wanda aka cilasta masa cewa kai yayi aikin nami na zahiri don daga cikin aikin zahiri shine ka ce la ilaha illallah ko to sai aka ci sama ka ce Allah ba shi kadai ne abin bauta ba sai ka fada to ba komai amma da sharadi in akwai al-imanu al-batin an fahimci wannan yanzu wannan abin da ka furta ko aka ce ka zagi Allah ko ka zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka cilasta ka akan haka aka yi ma barazanar kisa shine ma'anar cilastawa anan wasu malamai sun ce sai in an yi barazanar kisa to shine ake nufi da uzuri eh yawwa amma don an ce kawai za a kore ka ko za a yi shema kuɗi ko za a yi kaza wannan ba ci da sawa ba ne da in kuɗin ya an she kana iya zuwa ka nemi wasu in an kore ka daga garin ku kana iya koma wani gari to shi wanga ba uzuri na da zai sa ka zagi Allah ba in ka zagi Allah ka yi ridda amma ya an ce za a kashe ka rayuwa guda ce da zaran ta kare shi ke wannan in ka zagi Allah a yi ma'uzuri illa man ukuri hawa kalbuhu mutma'innun bil iman to wannan shine abin da Allah yake nufi eh shi da sharadi wa qalbuhu mutma'innun bil iman al batin eh an fahimci wannan to in dai akwai al iman al batin an rasa al iman al zahir bisa ga wani uzuri shi yasa yace maka kahi uzurin ho mai karfi wanda ba yadda ka iya shine abin da zai bayi zuwa ga rasa rayuwarka amma malamai sun ce inda dukiya ce to su an shi ba komai eh inda aiki ne za a koraka a kore ka za ka je ka samu in koraka aka yi da garin ku ka tara naka da naka ka bar musu garin amma ka a rasa imani na zahiri a tare da kun gane abin da ake nufi a nan saboda haka uzurin ma mu kayyadi ne sabanin wasu sai ce wai an cilasta shi ya yi kaza wadda ba ya ba cilastawa ba ne ba cilastawa ba ne shine yace wa khawfi hulki da jin tsoron halaka shine mutuwa ai wa khawfi mautin to fa innahu uzrun bi ghairi shakki in an samu wannan to wannan uzuri ne shi yasa idan yan ta'adda suka kama ka suka ce baka yadda kai sallah ba kaga sallah aiki ne na zahiri ko to ba komai sai kai abinka da zuciya baka kafurta ba ko ba haka ba eh amma irin azumi in sun tilasta ma sai ka karya azumi eh so su ce in baka karya azumin nan ba za mu kashe ka ko kuma su su tura ma abinci ko ruwa da karfi to wannan babu komai wannan shi a tilastawa to shi in dai akwai al-imanu al-batin akwai uzuri تخلف العمل و... تخلف العمل ظاهرا وقد قدم مانع دليل يعمد يؤتمد يؤتمد يتي تخلف العمل ظاهرا aiki ya saba ma imani na zahiri ma'ana imanin zahiri ya saba ma na baɗi kusa ana samun hakan ko takhalluful amali zahiran aiki ya saba ma imani na baɗini a zahirci a zahiri wa udima mani'un kuma an rasa wancan uzuri da aka ambata ma'ana bai da wani mani bai da wani abin da ya hana shi hmm? misali mutum ne an samu al'imanul baƙin tare da shi amma sai an ka same shi yana bautan wani Allah yana bautan ƙabari yana kiran wali yana kiran wani yana kiran wani kaga nan imani na zahiri ya saba ma to me zai bari mu kuma yace wa qad udima mani'un kuma wancan mani wancan uzurin da aka ambata an rasa shi bai da wani uzuri to yace dalilun yu'tamadu ala fasadi batilil muttasifi to wannan hujja ce akan cewa tauhidin nan nashi na baɗini ya lalace ƙarya ya kai so da haka in ganga mutum na bautar wani Allah ko yana sujuda ga wani Allah ko yana bauta makabari to wannan shi ya nuni akan cewa tauhidi ne na zuciya al'imanul batin da ya siffanta da shi ya lalace ko ba haka ba ne to shi ne in mutum na shirka karar sai ka ji an ce wai ba kafiri ba ne ai ya ce la ilaha illallah saboda shigantaka mala duk sanda shirka ta bayyana karara ba wani uzuri ba jahilci ba cilasta ka aka yi ba to shirkan nan ta zahiri ta rusa ta baɗi wannan ka'ida ce saboda haka da zarar mutum ya shirka a bayyane sunansa mushriki yanzu abin da ka hana a hukunta shi da cewa shi mashiriki ne sai akwai dalilai kila in jahili ne bai san abin shirka ba ne to yana da uzuri ko kuma an cilasta shi to yana da uzuri amma haka kai ba dalilin komai zunzurutun shaidanci ne mutum ya zo kawai ya rungumi shirka gadan-gadan ko mutum yana la'ila ilallah amma ga layu a jikinsa wai kuma yi musulmi ne haba da Allah ai laye ita ta fassara maka cewa ta rusa imaninsa na baɗi da yawa mutane ba su fahimci haka abin suna da alaƙa shi imani na baɗi sai ya yi muwafaƙa da imani na wa adamin khulusi fil aqdil wafi kuma wannan alama ce wadda ke nuni kan cewa tauhidi ne bai kubuta ba ma'ana bai da cikakken tauhidi ba imanin kwarai na agare ba inda imanin kwarai agare shi ba yadda za a yi ya yi ma Allah shirka ko ya yi ma Allah kafirci ko ba haka ba ina imanin sana baɗi ne ba kubutacce ba ne da wannan shi ake kira imani kun ga ko anan ya tsaya a wannan fasuli mun gane tarifin imani ko da kashe-kashensa da gwamnansa Allah ta'ala ya ce maka nan za mu dakanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh